إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبت منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله اتقوا الله تعالى واعلموا أن حسن الخلق هبة من الله تعالى وإذا أحب الله عبدا وهبه منها ومن تخلق بها وليست من أخلاقه فسرعان ما يغلبه طبعه الأصيل إذا رام التخلق جاذبته خلائقه إلى الطبع القديم ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الدعاء ويسأل الله عز وجل أن يرزقه أحسنها ويصرف عنه سيئها كما روى الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم كما أحسنت خلقي فحسن خلقي وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت ولهذا اهتم الصحابة ومن بعدهم بحسن الخلق وسؤاله وطلبه من الله تعالى فهذا أبو الدرداء رضي الله عنه يبيت ليلة كاملة وهو يبكي ويقول اللهم أحسنت خلقي فأحسن خلقي اللهم أحسنت خلقي فأحسن خلقي حتى أصبح فقالت له أم الدرداء يا أبا الدرداء ما كان دعاؤك منذ الليلة إلا في حسن الخلق قال يا أم الدرداء إن العبد المسلم يحسن خلقه حتى يدخله حسن خلقه الجنة ويسوء خلقه حتى يدخله سوء خلقه النار وقد لخص البعض حسن الخلق في أربعة وهي كف الأذى وبذل الندى وتحمل الأذى وطلاقة الوجه وفسر ذلك ابن حجر رحمه الله تعالى فقال هو اختيار الفضائل وترك الرذائل أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بالقرآن الكريم وأن يبارك لي وإياكم فيه أقول ما تسمعون وأستغفر الله عز وجل لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين bayan haka ‘yan uwa musulmi abinda hudu ba ta bayani a kan shi mu sani cewa wato wajibi ne akan mu ji tsoron Allah da kiyaye dokokin Allah sannan mu sani lalle kyawawan ɗabi'u ɗabi'u masu kyau kyauta ce daga Allah yana badawa ga wanda ya so idan Allah ta'ala ya ƙaunaci bawa sai Allah ya bashi kyawawan ɗabi'u idan kuma mutum baya da ɗabi'u masu kyau amma ya takura ma kanshi dole sai ya yi ɗabi'u masu kyau to da gaugawa babu wata wata zaka ga mugun halin shi ya dawo a kanshi diyan da mutum ya yi ƙoƙarin ƙaƙale ya yi ƙoƙarin kamanceceniya da masu ɗabi'un ƙwarai idan dai ba ɗabi'a shi ba ne ba halin shi ba ne allah bai mashi wannan kyautai ba to da gauga za ka ga ya koma ga mugun halin shi ba zai iya ba saboda haka ‘yan uwa musulmi mu yawaita addu'a da roƙon allah allah ya azurta mu da kyawawan ɗabi'u manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yawan roƙon allah yana yawan addu'a allah ya azurta shi da kyawawan ɗabi'u allah ya kautar mashi da munanan ɗabi'u kamar yadda imamu ahmad ya rawaito hadisi daga abdullahi ɗan masa'udu yardan allah ta tabbata a gare shi ya ce manzan allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi ya ce ya allah kamar yadda ka kyautata halitta ta allah ka kyautata ɗabi'una yana daga cikin addu'ar da manzan allah yake yawaita yi yana cewa allah ka shiryar da ni ga kyawawan ɗabi'u babu wanda ya isa ya shiryar da wani zuwa ga kyawawan miyagun ɗabi'u sai kai ya Allah ka kautar mana da miyagun ɗabi'u babu wanda zai iya kautar wa mutum da miyagun ɗabi'u sai kai don haka sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a bayan shi da sauran waɗanda suka biyo bayansu suka ba da muhimmanci ƙwarar gaske game da kulawa da kyawawan ɗabi'u suka yawaita roƙon Allah suka matsa a wajen neman Allah ya kyautata halayensu Allah ya inganta ɗabi'unsu ga abu darda'i nan yardan Allah ta tabbata a gare shi yana kiyaman lai ya kwana dare guda cikakken dare babu abin da yake sai kuka yana maimaita cewa ya Allah kamar yanda ka kyautata halitta ta Allah ka kyautata ɗabi'una ya Allah kamar yanda ka kyautata halitta ta Allah ka kyautata ɗabi'una har gari ya wato ya wayi abu darda abin da yake ta maimaitawa kenan yana hadawa da kuka da roƙon Allah sai matar shi ummu darda da zahir ta ce mashi ya kai abu darda wannan wace irin addu'a ce wadda gaba ɗaya daren ita kaɗai kake ta maimaitawa kawai kana ta maimaita addu'a akan roƙon kyawawan ɗabi'u sai ce mata ya ke ummu darda ki sani bawa musulmi idan ɗabi'unci suka zamo masu kyau za su yi inganci har su kai su shigar da shi aljanna amma wa idan suka yi muni to munin su zai yi muni har ya kai ya zama sanadiyyar shigan shi wuta don haka ɗan uwa musulmi wasu daga cikin malamai suka takaice abin da ake ce kyawawan ɗabi'u cikin ababe guda hudu suka ce duk mutumin da yake da wa'annan hudun to wannan yana cikin kasan wa'anda ake lissafawa masu ɗabi'un ƙwarai masu kyawawan halaye da kyawawan ɗabi'u na farko daga cikin su shine kamewa game da cutarwa ya zama babu shi babu cutar da mutane baya cutar da mutane da gaban shi baya cutar da mutane da harshen shi ya kame kanshi kwata-kwata duk abin da ake ce ma cutarwa ko kuntata ma mutane ba za a taɓa samun shi ya aiwatar da haka ba to wannan ɗai ce daga cikin alamomi na ɗabi'u na ƙwarai mutumin kirki ba zai taɓa cutarwa ba ko da harshen shi ko da ayyukan shi ko da gaban shi ba zai taɓa yin abin da zai zamo cutarwa ga wani ba wato abu na biyu shine wato bayar da alkhairi bayar da kyauta to bayar da kyauta ya shahi dukiyar da Allah ta'ala ya baka zaka ji kana iya badawa baka jin matsala baka jin kamar tsoka jikinka ce ka ciro ka bada wato akwai wanda in ya bada kyauta to zulumi da bakin ciki da tunane tunane da ladama akan bada wanda yayi shi kadai ya ishe shi matsala to shi mutumin kirki mutum ne wanda yake ba da alherin da ke gare shi aka ce ba da alheri kuma ba ce kuɗi ba in ilimi gare ka ba hassada ba keta za ka iya karantar da wanda ya zo nema ko wanda ya buƙace shi gare ka idan wani abu ne ka sani na duniya babu keta za ka iya sanar da wani shi ma ya amfana a'a wata masaniya ce gare ka game da wasu itatuwa na gargajiya in an ciro icce kaza da icce kaza idan aka hada su suna maganin kaza gaba gadi hankali kwance za ka iya sanar da kowa ba ka jin kyuyar haka ba ka jin wato hassada ko bakin ciki ko kuma cewa wani zai amfanu ko wanda suka san haka za ku zama ku biyu kenan in ka gaya ma wani wato mutumin kirki mai ɗabi'un ƙwarai ba zai taɓa jin ƙuya ba ba zai taɓa jin wato ba zai iya sanar da wani ba abin da ya sani ko ya ba wani abin da yake da ko ya gwada ma wani wani alkhairi wanda shi ya sani wannan yana cikin alamomi na kyawawan ɗabi'u wato alama ta uku suka ce shine alama ta ɗauke cutarwa bayan waccan ta cewa kai ba ka cutarwa to kuma duk wanda ya kuntata ma ka iya haɗewa ka iya haɗe wannan cutatawa akwai ƙananan cututtuka wanda za a ma mutum in dai mutum mai ɗabi'un ƙwarai ne ba ma zai damu ba amma yana cikin alamomi na rashin ɗabi'u da rashin halaye daga mutum wucewa ma in ya je yayi kawai sai ya ɗan zungure ka ba da gangan ba sai ka ishi ishi ka mangaje shi ka ɓata rai ka ya muce huska wato wannan abin da ya ma kai sai ka yi mai kwatankwacin shi sau uku kuma baka huce ba domin za ka ware ka mangaje shi sannan ka yamuce mai huska sannan ka nemi wata bakan magana ka gaya mashi tur da ka ga mutum a haka to ya yi nisa game da kyawawan ɗabi'u shi ne ɗabi'u na ƙwarai ko da ma ƙuntata mai aka yi cutarwa wadda ba wai a halin kuskure ba ƙiri-ƙiri da gangan ya gano wannan da gangan ne ya ƙuntata mai to ƙoƙari yake ya haɗiye ba zai bayyana ɓacin ran shi ba da bakin ciki wannan yana cikin alamomi na ɗabi'un ƙwarai wanda zai iya shanye matsalolin mutane da cutawar mutane zai iya ɗaukewa ba zai bayyana ba alama ta hudu wato wanda malamai suka ce su ne kyawawan ɗabi'u shine sakin huska ga jama'a ya zama na kullum a cikin mu'amalan ka da mutane baka giggince ma al'umma baka nuna cewa na babu alamun sassabci domin saboda huska ita take bayar da dama a kusan toka ko a nisance ka to da zaran ya zama na kai mutum ne mai sakin huska mutum ne mai fara'a tare da mutane wato kuma ka hada da waɗancan wanda aka ambata to alamomi ne wanda suke nuna kai kinnin mutumin kirki ne kana da ɗabi'u irin na mutanen kirki ibn hajar allah yi mai rahama ya fassar kyaukyawar ɗabi'a ya ce ba komi ba ne kyaukyawar ɗabi'a sai mutum ya zaɓi ababe na gari ya bar abubuwa waɗanda suke na banza na wuri mana duk wata ɗabi'a ta ƙwarai ka zaɓi cewa za ka aikata ta kuma tana burge ka kuma za ka yi ƙoƙarin sifanta da ita duk wata ɗabi'a ta banza wadda za a zargi mai ita to za ka yi nisa da ita saboda haka ‘yan uwan musulmi mai yawaita roƙon Allah Allah ya azurta mu da kyawawan ɗabi'u muna fatan wato Allah ta'ala ya ɗaukaka musulunci da musulmai ya kaskantar da kafirci da kafirai ‘yan uwa uwa waɗanda suke bara addu'o'i akan bukatocinsu daban-daban Allah ta'ala ya ba su Allah ta'ala biya man bukatocin mu baki daya waɗanda suke fama da cututtuka Allah ta'ala ya warkar da su muna fatan Allah ta'ala ya cika wannan damuna ta mu da albarko da albarko da albarkoki da alkhairai masu dimbin yawa muna roƙon Allah da sunayen shi masarki dukkanin abin da ya zama kunci da matsala ga al'umma musulmi Allah ya kautar ya janye nisantar mu da shi muna roƙon Allah da sunayen shi masarki Allah ta'ala ya ƙara ɗaukar ƙasar mu ta Nijar da sauran ƙasashe na musulunci Allah ta'ala ya ɗaukaka su ya ɗaukaka musulunci a cikinsu ya kaskantar da kafirci da kafirai ‘yan uwanmu musulmai da suke cikin sassanni na duniya suna fama da matsaloli daban-daban Allah ta'ala ya fitar da su ya kama musu ya ba su kyakkyawan mahita ta gaugawa muna roƙon Allah ta'ala da sunayen shi masu tsarki ya ƙara sanya albarka a cikin kasuwancin ‘yan kasuwanmu Allah ta'ala ya sanya albarka a cikin aikin dukkanin ma'aikata na al'ummar musulmi da rahaman shi wala haula wala quwwata illa billahi mutsayyidas sallah